بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يوم laraba sha ɗaya ga watan jimadar ula hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da uku wanda ya dace da sha biyar ga watan sha biyu miladiya tana da dubu biyu da ishirin da ɗaya za mu shiga darasin tufafi hukam ya ce muna cikin me muna cikin hauzi ko ya ce wa fihi bil hadimi wa bil bunyani wal garsi aw aqdil kira qawlani wa fi siwal usuli hauzun nasi bil ami wal amain fil libasi wa ma kamar kubin fa fihi lazima hauzun bi amain fa ma fawqahuma وبن أبيد لثلاثة فما زاد وصول الحوز فيما استخدم والوطء للإماء باتفاق مع علمه حوز على الإطلاق والماء للعلينا فيما قدم والأسفل الأقدم فيه قدم وما رمى البحر به وما رمى البحر به من أنبري والأولئن واجده به هاري muna magana akan hauzi na ainihin mutumin da ya hauzin gida ko gona shine asali ba ya yi hauzin gida ko gona ko wani itace in dai ba dangantaka tsakanin su da wannan mutumin ba wani dalilin da ya hana shi wannan mai dawa magana yana gani shi wanda ya hauji din yana ainihin tasarrufi irin tasarrufin masu mallaka har aka shekara goma muka ce in ya zo kwata-kwata kotu ba za ta saurare shi ba ko ba wai ba shigar da karar nema tukuna ba za a saurare ka balle ma ka samu daman ku yi shari'a to sai muka ce amma hauzi din ya sha bamban tsakanin manesanci da makusanci in akwai dangantaka tsakanin wanda ya hauzin da ainihin wanda yake da awon mallakan wannan abin to akwai bambanci shine muka ce to idan akwai dangantakan fa shine a baya muka ce wal aqrabuna hauzu muktalifu ba in akwai dangantaka to ainihin wa'annan masu dangantaka din idan suka yi hauzin abin da mai da'awa ya zo yake cewa nashi ne to hauzin ya bambanta akwai hauzi na ainihin da'ifi akwai kuma ƙawi akwai mutawassi da ibin hauzi shine muka ce idan kawai a gidan yana zaune ne zaman gidan ne ba rushewa ba ginawa ko in gona ce nomawa kawai yake yi to irin wannan sai ya shekara arba'in a hannun shi baka yi magana ba shine in ka zo zaka tara magana zamu ce baka da magana idan kuma ainihin hauzin mutawassit ne shine kamar karatunmu ne yau akwai rusawa akwai ginawa a ciki amma akwai dangantaka tsakanin ku da mutumin amma irin ainihin haujin da ya yi din har ya kai ga ya rusa gidan ko ya gina wani waje ko ya yi wani abu baka taba zuwa ka ce komai ba to yanzu anan duk da akwai dangantaka din an yi kaulani wasu malamai suka ce tun da dai har haujin ya kai irin wannan mutawassit din wanda har akwai rusawa da gini a ciki kuma baka taba yin magana ba to yanzu an dawo kan network din shekara goma kawai a shekara goma za mu ɗauka wasu kuma suka ce har da rusawa da ginin akwai dangantaka sai ya kai shekara arba'in ɗin wannan mutawassit kenan amma wanda ya zama ƙawiyi shine kamar siyarwa ko ‘yantawa bawanka ne yake hannun shi har ya ‘yanta bawan ma kana gani ba ka yi magana ba daga baya ka zo ka ce wai wannan bawan da ‘yanta naka ne wannan ya yi hauzi ƙawiyi ba ka da magana kamar karatunmu da muka yi na baya kenan wa misulu ma gizo bil itaki ko kuma siyarwa ma kana aubil bai'i ko siyarwa gidan ya sa a kasuwa ya siyar ya kashe kuɗin sai daga baya da magana ya taso ka zo kace cewa ai lokaci kaza ma gida kaza da ya siyar nashi ne naka ne to yanzu a nan yayi kawi na hauji baka da magana kaga a nan wajen ainihin mai dangantaka an kaskasa hauzin kashi-kashi shi ya za a ce hauzo muktali mun gane wannan to wannan muna magana akan asali ne وفي wal asili mun fahimci wannan ayi wal garsi wa fi bil hadimi wa bil bunyani wal garsi aw aqdil kira qaulani idan akwai dangantaka amma abin da ya din ya kai kamar ya rusa ko ya gina ko kuma dashe idan a fili ne ko kuma aini ya kulla haya yake karban kudin hayan da matsayin nashi ne to yanzu ana an yi kaulani wasu suka ce irin wannan hauzin zai koma shekara goma ko akwai dangantaka wasu suka ce an da dangantaka ko da irin wannan hauzin yayi sai ya shekara arba'in shine kaulani din kaga kenan daya ba kaulani shekara arba'in shi wannan akwai kaulani arba'in ko shekara goma shi kuma wancan mai kauye na hauji kamar siyarwa ko yantawa shi kawai babu ainihin kaulani ya ce bittifaki kawai hauzi ne wanda baka da damar magana wa fi siyol usuli idan kuma abin ba asali bane hauzun nasi hauzin mutane kaga yanzu a nan gaba ɗaya ya hada da ainihin makusantan da manisantan gaba ɗaya hauzin su bil ami wal amaini fil libasi idan abin tufafi ne har ya shekara guda zuwa shekara biyu yana sakawa yana tutiyar nashi ne ba a raye a wurinka ba daga baya ka zo ka ce naka ne ba za su saurare ka ba tun da rigarka mutum yana ado da shi yana fitowa yana cewa rigar nan lokacin da na ɗinka ta nayi kaza baka taba cewa naka bane daga baya ka zo ka ce naka ne bayan shekara zuwa shekara biyu ba za su saurare ka ba kagan kamar riga ne babu zance shekara goma shekara ɗaya zuwa biyu wa ma kamar kubin abin da yake kuma kaman abin hawa fa fafihi lazima hauzin bi amaini fa ma fawqahuma shi kuma abin hawa hauzin shi shekara biyu ne zuwa sama da shekara biyu mota ce yake hawa yake barazana har ma yake bada da ka wannan motar ai dutin ta ban wahala ka ya tabbatar da nashi ne kana ji yau shekara biyu yana hawa motar nan yana cewa nashi ne daga baya ka zo ka ce motar ka ce aro ka bashi ko baka sani bai dauka wannan duk ba za su saurare ka ba tunda an shekara biyu yana hawa yana danganta ta da kanshi amma ban fahimci wannan zancen kar mutum ya yi hikima fa ya je karɓi abin wani wai ya rike abin har yi wannan shekarun sai in ka dangana da kanka bai yi magana ba amma idan ka san nashi ne shi ma ya san nashi ne ko jama'a duk sun san aro ya baka wannan ko shekara nawa yana nan a matsayin nashi ne inda ka zo kake dangana abin da kanka shi kuma yana ji bai yi magana ba har aka yi wannan shekarun shi muke magana wa fil abidi idan kuma bayi ne bawa ne bisa lasatin yana hauzi yana tabbata ne da shekara uku fa ma zara ko abin da wuce shekara uku husulul hauzi tabbatan hauzi yana tabbata fil abidi a bayi bisa lasatin da ainihin shekara uku fa ma zara ko abin da ya daɗu a shekara uku amma bayan fa fi mastukjima cikin irin bayan da ake hidimtar da su bawa mai yin hidima amma walwaɗu lil ima'i idan baiwa ce irin wanda ainihin ake takanta taku ga wannan baiwan bittifaki ittifakin malamai sun tabbatar da ma ilmihi inda ya tare da sanin wanda ya yi da'awa ne shi wanda baiwar take hannun shi ya take ta bai yi magana ba daga baya zo ya ce zai magana ba za a saurare shi ba wannan takun hauzin hauzi ne alal itlaqi a bisa mutlakan ba zancen lokaci yanzu misali baiwa ce yake sadaka da ita yana saduwa da ita baka taba zuwa ka ce wannan baiwar ta wace ba sai daga baya an tabbatar da cewa bai wannan kwarkwararsa ce yake sadaka da ita sai ka zo ka ce taka ce to yanzu wannan saduwan da yi da ita ya tabbatar da hauzi ko ka zo ka ce taka ce ba za su saurare ka ba saboda ai bai halatta mutum in ma ka ce aro ka bashi ko ka ce ajiya ka bashi ai bai halatta wani ya taki bai wani ba wannan takun ya tabbatar da hauzin shi ba za su saurare ka ba والماء للآلين فيما قدما والماء ruwa ruwan da ba na kowa ba yake gangarowa yake biyowa sai ya zo ya samu guri akwai na sama akwai na ƙasa ko yanzu ka je gonaki ba akwai tudu akwai kwari ba to ruwa ne yake biyowa masu gonaki suna buƙatan wannan ruwan idan ruwan ya gangaro sai ya cika guri yake wucewa ya cika ya wuce ya cika ya wuce yau sai aka dan yi karancin ruwan sai aka fara rikici da wancan na ƙasa da wannan na saman shi na ƙasa yake cewa kawai ruwan yana zuwa dole ka balle ya wuce kai kuma kake cewa dole sai ka tara ka amfana da shi in ya ragu ya wuce to yanzu in aka zo gaban kuliya ruwan nan wa za hukunta wa lil a alaina na saman ne tunda ai duk ruwa in zai zo sai ya fara biyowa tudu sannan in yayi yawa ya gangaro ya zo wannan kwaren saboda haka ruwan na ainihin mai kan tudu ne amma fa fi ma kaduma cikin abin da ya gabata ga shi mai tudun mai tudun shi ya fara zuwa yayi gonar kafin mai kwarin yayi ko kuma a lokaci ɗaya suka zo suka share gurin suka fara ainihin a noman ranin su kai ka zo ka share tudu shi ya share kwari kuka fara aiki sai kuma Allah ya sauko ruwa to yanzu bai da dama ya ce dole ka saki ruwan sai ka amfana ko kuma a kai dama ka riga shi ma ka gyara gurin ya ga ka zo ka fara ne shi ma ya fara a kwari to yanzu duk ruwan da ya zo in ya taho sai ka amfana da shi sannan in ya ishe ka ka sake yayi gaba wajen amfanin ko malamai suka ce in kana so sai ya kai zuwa idon kafa ruwan da zaka tara a gonan naka sai ya kai ga idan mutum ya sa kafa zai rufe shi har zuwa idan kafa in ya kai wannan to dole ka sake shi na gaba ma ya samu amma bai kai wannan ba ba daman a tilasta ka sake shi sai dai kuma in ya kai wannan ɗin da ake kaulanin in ka zo sakewa za ka tauna kai dam ne ya zo iya kafan sai ka sake sauran ko kuma in ya zo wannan an san gonan ka ya koshi dole ka sake tafi gaba daya to ana ake kaudani ko suka ce za ka iya dan rarikewa yadda zai taru maka zuwa idan kafa ka saki sauran wasu kuma suka ce a in jari ya kai idan kafan to gonan ka ya riga ya koshi dole ka sake kuma ya yi gaba kowa ya samu amma wal asfalul aqdamu fihi quddima wal asfalu na kasan wanda ya zama aqdamu shine na farko wanda ya fara yin gonan kafin na saman wannan quddima za a gabatar da shi fiye cikin wannan ruwa ruwan yana gangarowa kai ka zo nan gurin ka gyara gonanka wanda duk ruwan duk shekara yana gangaro ma shi kuma sai ya je ya sayi saman ka kawai ya kange ruwan a sama to yanzu ka ka tsara ba zai yiwu ba dole ya bari sai ya ishe ka sannan ya tokare ya samu saboda ka riga shi fara amfani da wannan ruwan shine wal asfalul aqdamu fi quddima shi za a gabatar tun da shi ya fara sosai ma eh ruwan unguwa kamar ya gina gida eh sannan shi ma sai ya gina gida ya dam haka.
eh sai ya dam sai ya zama dam din shi yana tare muku ruwa eh to shi harkan dam din nan a bisa gaskiya cutarwa ne wannan kuma hukuma ya kamata ta shiga ciki ruwan nan an sako shi misali an sako ruwa a hausari don hausari su amfana gaba daya duk mun jajja muna samun ruwa sai wani ya je ya datse bakin ta inda ruwa yake shiwa sai babban dam yana sai da ruwa kaga wannan ya cutar da jama'a wannan dole in kun yi karan shi za a ce ba a hana ka ɗiba ba amma dole kai ma ka amfana da iya amfanin ka su ma ka sake su samu dan ba daidai bane mutum ya datse ruwan unguwa ya zama dan ana yin haka sai ga mutum ya datse yayi babban dam yana siyar da ruwan ko kuma dalilin wannan din kun rasa kaga dole za a abin nan kuma ko a ƙauyukan ma ana yin haka a gonaki din za ka ga kana amfani da ruwa sai wani ya je can sai ya datse wannan ruwan yayi dam dalilin wannan dam din sai ya zama ba ku samun ruwa kaga wannan shi ma dole zai yi abin nan wa maramal baharu yanzu ko irin ruwan alo din nan ba an ce akwai inda yake zuwa ba rai shekaran da yayi yawa za su tako shekaran da yayi kadan sai ga sun datse sai ga ainihin ba a samu ruwa ba wa maramal baharu bihi min ambari duk abin da kogi ya watso min ambarin na kaman ambar wa lu'lu'in ko lu'lu'i dutse ne mai tsada to wajiduhu bihi hari wanda ya samu ya tsantsanta da wannan abun ko humusi ba zai bayar ba a matsayin ainihin gani ba kuma ba zai cire zakka ba a yanzu a nan idan mutum ya je ya samo dukiyan kafirai kaga dole zai bada kumusi idan mutum ya tauna rami ya samo ainihin gol ko azurfa dole zai bada zakka to amma abin da kogi ya tofo mutum ya je bakin kogi ya tsinta to wannan iya na shi aha